ci gaba da karatun littafin khulasatu nuril yaqin juz'i na uku fathul mada'in asimatul fursi fathul mada'in bude wannan garin da ake cema mada'in asimatul fursi wanda shine capital babban birni kenan na paris tsakiyar littafi ne muke mala ya ce bashara sa'ad umar radiyallahu anhuma sa'ad ya yi umar bishara bi fathil qadisiyya na samun nasara na buɗe garin qadisiyya wa antazara shahrain sai zamana ya jira wata biyu hatta ja'ahu al-amru bi fathil mada'in sai da umarni ya zo mishi na buɗe wannan gari na mada'in kai hari a garin mada'in فسار إلينا فسار إليها وحاصرها فسار إليها سي عمر يتفي وننقرين سي سعد يتفي وننقرين مدائن وحاصرها يكيو يقرين شهرين صوم وتابيو فهرب منها يزدجر فهرب منها سي يقول دقرين واندا كتما يزدجرد يزدجرد شيني ملك الفرسي سركين فارس فارس هو ألوكتن da ya gudu daga wannan garin faftata hahal musulmuna musulmai suka buɗe wannan garin wa qawiyat shaukatuhum karfin su yayi karfi karfin su ya karu wa azumat himmatuhum himmas ta girma bayan himmas ta girmama malai ce wa nazala sa'ad al-qasr al-abyad sa'ad sai sabka al-qasr al-abyad farin gida bale ta president nasu na sarkin nasu babban fada shi shine suke cema alkasarul abyad farin gida kenan irin yadda wa'ancan na yamman suke da mai zambulan shi ko to su ma haka su ma to alkasarul abyad ma'ana shine iwanu kisra fada kisra walamma da halahu a yayin da ya shiga cikin wannan bangon ko an ce wannan gidan fari qara'a sai fara karanta sai karanta كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أيوين يا سورة الدخان أبن دسكنه كم تركوا من جنات وعيون كم نوى نوى ني taraku suka bari su waɗancan mutanen da suka gabata min jannatin na gonakai wa uyun da idanuwar ruwa wa zuru'in da ababai na shirke-shirke wa makamin karim da wurin zama mai girma kenan kyawawan gidaje da kuma matsayi wa ni'matin da kuma wata ni'ima wadda kanu sun kasance fiye a cikinta ne fakihin suke jin daɗi suke hutawa fakihin suke futawa kazalika kamar haka ne wa aurasnaha muka gadar da ita wannan ni'ima kin qauman ga waɗansu mutane akharin na daban waɗannan su da suka gabata kafirai kenan fama bakata alaihim sama'u sama bata musu kuka ba wal ardu ita ma ƙasa bata musu kuka ba abin nake shine duk sada kake aiki na kirki bisa wuri to da babu kai a wannan wurin da ka saba yin aiki na kirki to zai yi kuka na rashin ka a wannan kasar sama da aikin kai saba hawa na kirki za ta yi kuka na rashin ganin wannan aikin to su kafiri kafirai ba su da wani aiki da suke yi na kasar ko sama ta yi kuka a kansu wa ma kanu munzarin ba su kasance ba kuma munzarin masu azutuwa ko a cewa ma kanu munzarin ba su kasance ba ababen jira ثم اتخذ المدائن دغنان سي سعد بن ابي وقاص يرقي wannan birni na madain markazan a matsayin wani markazi ne li a'mal al-jaysh na aiki na mayakan shi wal qasr al-abyad shi kuma kasar al'abiyar farin gida din sai mai da shi masjidan ya zama to masallaci a gare shi sun makataba li umar sai ya rubuta sako zuwa ga umar bil fathi akan ayi nasarar bude mada'in fa wallahu ala ma fatahahu umar sai ya wakilta shi akan abin da ya bude na gariruwa ya kafa gwamnatin shi na shi ma farazama idarata sai ya tsara idara ya tsara wurin tsare-tsaren shi warattabal junda ya shirya mayakan shi wa amman buldana ya ba wa annan garin ruwan tsaro ya ba su kulawa wa zalika hakan ya faru ne sana shekara ta 16 min hijira shekara ta 16 daga hijira kenan fi sanati sadisati asir min hijira ya faru ne a shekara ta 16 daga hijira to bayan haka nan sun bana yanzu kenan mulkin kisra ya rushe ya gama rushewa daga nan sun bana madina ta kufata wal basara daga nan sai gina birane guda biyu kufa da kuma basara ya gina su ne bi amri umar radiyallahu anhu da umarnin umar radiyallahu anhu wata ma sai rikewa na biranen guda biyu su zamanto markazai aljeish su zamanto sansani wasu markazai ne wasu markazai ne sansani guda biyu kenan na mayakan nashi wa zalika wannan kuma ya faru ne sana samina ta ashir min hijira shekara ta sha takwas daga hijira a wani kawai suka ce shekara ta sha bakwai almuhim sa'ad bin abi waqas shine ya gina basara da kuma kufa da umarnin umar bin khattab akwai masu cewa kuma ita basara wanda ya gina shine utuba bin ghazwan utbat bin ghazwan sai gina basara a shekara ta sha hudu kenan tun kamin a buɗe mada'in ko da menene shi da ginin abin yayi karfi ne bayan kawar da bayan amshe mada'in da kuma shugabantar da shi sa'ad bin abi waqas aka wannan yankin da umar yayi الدرس الثاني والعشرون درس 22 nihayatu mulkin fursi ƙarshen mulkin farisawa balaga al-ahnafa bin qais labari ya je ma ahnafa bin qais anna yazdajirda lalle yazdajirda nan wanda ya gudu daga mada'in malikul furs shugaban farisawa yusiru qaumahu yana ziga mutanen shi listi'adati mulkihi domin maido mulkin shi da rasa to shi ahnaf bin qais da labari ya zo mishi fa'ashara ala umar fa'ashara ala umara radiyallahu anhu sai ba da shawara ga umar da ikhrajihi min faris akan wannan mutum a hidda shi daga faris a kore shi daga wannan yankin saboda yana cikin mutanen wa mimma qalahu li umar daga cikin abin da ya faɗa ma umar shi ahnaf yace innahum lalle tabbas suha farisa wannan la ya zaluna ba za su gushe ba yusajilunana suna sa'in sa da mu ma dama malikuhum fihim matka wannan sarkin nasu yana cikin su duk da bai da sarauta a yanzu amma in dai yana cikin su to ba za su gushe ba suna sa'in sa da mu wa huwa allazi ya'muruhum bi qitalina yace kuma shine yake umarta su da su su zabura su yake mu falnasih fi biladihim to mu yi tafiya a garin ruwan su mu kwakwace wuri da yawa hatta nuzilahu an farisa har sai mun hidda shi daga farisawan daga cikin yankin faris wani khurijahu min mamlakatihi mu fidda shi daga wannan masarautar shi wa naqta'a raja'a ahli farisa minhu mu yanke tsammani da farisawa suke mishi akan cewa zai iya dawowa mulki wata rana to wannan tsammanin mu yanke shi fa khadi lahu umar sai umar ya ce mishi sadaqta kai gaskiya tabbas ya kamata a yi hakan daga nan sun majahaza umaru radiyallahu anhu aljiyusha daga nan umar sai shirya wasu mayaka lil'insiyahi fi bilad fursi domin tafiya a cikin gariruwa na faris walƙada'i ala da sa'isi malikihim da kuma gamawa da da sa'is da sa'is makirce-makirce na malikihim na sarkinsu wa kana min alquwadi ya kasance daga cikin komandodin na umar al'ahnafu bin qais akwai ahnaf bin qais fasara bi jaishihi ila khurasan shi kuma sai tafi da mayakan shi zuwa yankin khurasan da qitali malikin fursi domin ya kashi sarkin faris din walamma alima walamma alima malikul fursi a yayin da sarkin farisawan ya san da cewa bi qurbi jaishil muslimina da kusantarwa na mayaka na musulmai arada an ya haruba bi amwalihi sai so ya tsere da dukiyoyin shi famana'ahu ahlu khurasan sai an ganin khurasan suka hana shi wa qalu lahu suka ce mishi salihhum kai sulhu da su an ga mutanen fa innahum ahlu dini su ma abuta addini ne ba za su cutar da kai ba kai sulhu da su to saboda girman kai bai yarda ba falam yaqbal nushahum bai karbi nasiha su ba wa haraba ila sai gudu ya tafi zuwa wannan garin tahta himayati malikin turki karkashin tsaro na sarkin turk wasalaha ahalul khurasana sai sulhu da mutanen khurasan shi al'ahnafa bin qais ya yi sulhu da yan khurasan wa dafa'u ilaihi amwala yazdajirda sai suka ba su dukiya yazdajird malikin firs sarkin farisawa da dama su tun sun shawarce shi akan ya yi sulhu da su wa'annan mutanen musulmai kenan a darasu a salisu wal ashirin darasi na 23 khulasatu sirati umar bin al-khattab yace kana umaru radiyallahu anhu umar ya kasance mutahalliyan mutahalliyan bil hazmi wal azmi mutum ne mutahalliyan wanda ya siffantu bilhazmi da ƙwazo wal'azmi da kuma ƙarfan niyya mutum ne mai tsanani akan maslaha ta musulmai wurin gyara ta wasuluki bihim da kuma shigar da su ila tariqil muwassili ila alkhairi zuwa hayya wadda za ta sadar da su da alkhairi kana afifan ya kasance mutum ne mai kamun kai عن أموال المسلمين جمال دوكيوين مسلمي رؤوفا متنا ما توسعي بالرعية ما توسعي رعية وعندك شجبنتا متنا متبصرا ما يساعد في حقوقهم أكن حقوق يسو متفقدا شؤونهم وعندك ببيع شأن نسو كان يا كسنتي بعيدا متنا وعند يا نيسا عن hatil mulki game da tinkawa na mulki wa kibriyahi da girman kai da mulki ke sawa to shi umar ya yi nesa da wannan laysa lahu harisun ba shi da wani mai gadi mai tsaro da yake tsare da shi wala janibin ko kuma wani sekretar da yake gefen shi wanda shi za a fara gani kamin a gan shi kana yakhtaru wulata ya kasance yana zaɓar wakilai nashi wulat nashi irin hakimai wal'ummal da ma'aikata min ahaliddin daga cikin ahaliddin na abuta addini wal kifayati da wa'anda sun cancanta wanne zahati da kuma tsarkaku wa'anda sun tsarkaka daga irin aibubuka na batanci min ghairi nazarin ba tare da dibi ba ila karabatin da ya kusanci ba tare da dibin dangantaka ba ta jini ya ce wanga dan uwan shi ne bare ba shi makami kaza aw sadaka ko kuma abu ta ce wanga abokin shi ne bare ba shi wuri kaza aw zahin ko kuma ya kalli wani matsayin ka ya ce ba ka wani abu kaza aw gani ko aw aw ghina aw ghina ko kuma saboda wata wadata ta kai ce bare ba ka abu kaza saboda kai wadaci ne kana ya kasance yuratibu ahwal ahwal ahwal ummali yana bibiya ta albin da shafi hali na ma'aikata shadidin alaihi mai tsanani ne a kansu la ya tasahalu fi amrin saghirin aw kabirin baya tasahalun ta sauki sakaki akan lamari wanda ke karami ko babba wala yasmahu li amidin an yastabidda bi ra'yihi bai yarda ba ga wani ma'aikaci an yastabidda ya yi shugabanci bi ra'ayihi da ra'ayin shi la sai da kai ake da dokoki na shari'a da kuma abin da shari'a ta zo da shi na adalci الدرس الرابع والعشرون درس نيشر عند فلو مالتي أوليات عمر رضي الله عنه أبو أنا فرقه وأنا عمر يفاري معنا أبو أنا شيني يفاري سبا سبن سبا كان زونشي نفرقه الخليفة عمر بن الخطاب خليفة عمر بن الخطاب هو أول من سمي بأمير المؤمنين شيني فرقه وأنا أكفار كرا أمير المؤمنين وأول من أمر بتوسيع المسجد الحرام كما شيني فرقو وان دي فارو أمرني دفاتة دا مسلاتي مع الفرما نمكة ومسجد الرسول دا كما مسلات عن نبي دك شيني فار فاتة داسو وأول من أمر بوضع التاريخ شيني وان دي فارو أمرني دا أزا دات تاريخ دات من السنة التي هاجر فيها الرسول دقى شكرا نود أن به هجرة أتكنتا إلى المدينة زوا مدينة أبن في شيء فر أرخى تاريخي يزمن تو هجريا sabanin miladi da kuma dai wancan alfarisi da ake aiki da shi kenan kalandare na musulunci umar bin al-khattab shine mutum na farko da ya fara asasa shi yayi umar da kuma da ayi wannan kalandare kin daga farawa hijira وأول من أقام دور الضيافة دور الضيافات وأول من أقام كما شيني متن فرقون دي فارس إيدا دور الضيافات جدا جنباكي جدا جنباكي فكنسنا كأوباكي عمر سيفاري وملأها بالأرزاق سيتكا سدا أرزق أرزقي يتكا سدا دوكيوي لإعانة المنقطعين دومين تيما كامو عند بزرين سيايانكي أتكين تهيا wa awwal man hassa billil shine farko wanda ya fara yawon dare yawo na tsaro na kulawa da gari wa ayyana alqudata shine farko wanda ya fara ayyana alqalai wa takhadha baitan li amwali muslimin ya rike wani wuri wani gida a wurin ajiya matsayin wajen ajiya na dukiyoyi na musulmai aka suna mashi baitul mal wa kana ya kasance iraduhu min zakati abinda ake cika shi abinda ta inda kudi suke shiga ta hanyar da kudi suke shiga a wannan baitul malkin shine ta hanyar zakka wal jizyati da jizya wa khumsi al ghanaim da kuma khumsi na ganima wa mirasi man la warisa da kuma dai gado na wanda ba shi da magada duke shi sai a sata a cikin wannan baitul malkin wa awwalu man amara bi wadi' al barid shine farko wanda ya fara umarni da ayi abinda ake cewa al barid na aike a yi post kenan ta aike ka aika takarda daga wani gari zuwa wani gari ya yi haka ne linaqdir rasa'ili don kiratuwar sakonni bayan anha'il mamlaka tsakanin sasanni na masarautar tashi kwace yankin da ke mulki a darasul khamis wal 20 darasi na 25 مقتل عمر رضي الله عنه kashe umar radiyallahu anhu ya aka kashe shi malaice baina ma kana umaru yusalli salata subhi a yayin da umar yake sallah yake limanta mutane a sallah ta asuba iz dakhala alaihi sai shigo a gare shi abu lu'lu'at al-majusi wani mutum da ake cewa abu lu'lu'at al-majusi al-farisi dan farisi ne فطعنه فطعنه سيسوك عمر بالخنجر آه بالخنجر فطعنه بالخنجر سيسوك يشد وتيوكا ميلان قزا يتتع الخنجر ست طعنات سوكا شدة إحداهن إذا تكين سوكا شدة كين تحت سرته كركشن تيبيشني أكسوكيش ثم نحر نفسه سنن دغنان سيكشي كش يسوكي كش يسوكا مكانش يوكا ga zuciya ba'da an zanna 13 rajulan a ta'ana ne nan mai aka rubuta za'ana kuskure ne ta'ana ce ثم نحر نفسه سيسوك كان شي بعد أن طعن ثلاثة عشر رجلا باين ياسوك يمتن قوم شاوكو وأن سكيكو قرن كاماشي mata minhum sab'atun mutum bakwai daga cikin wa'annan sha'ukun sun mutu su ma wa'anda ya yanka amma umar amma shi umar fa innahu saha ya dan yi magana sama sama yana cewa qatalani alkalbu kare ya kashe ni thumma saqata sa'annan sai ya fadi yana nufin ba majusi yana nufin wancan abulu al'atul majusi fasalla bin nasi daga nan sai mutane sallar abdurrahman bin auf shi abdurrahman bin auf shi aka sa yin mutane sallah umar kuma shi ya umarta shi da cewa yayi ya jawo su sallah ثم دعي الطبيب لعمر رضي الله عنه ساق كراولك da ya zo falamma lam yajid umaru lilqada'i hilatan a yayin da umar bai samu wata dubara ba ko lilqada'i ga wannan kadara da ta abka akan shi bai samu yadda zai yi da ita ba qala sai ce alhamdulillah allazi lam yaj'al maniyati na gode ma Allah nan wanda lam yaji almaniyati bai sai ya mutuwa ta bata zamanto biye da rajulin ga hannu wani mutum wanda yadda al-islama yake kira yake cewa shi musulmi ne kenan arne ya kashe shi shi ne farin cikin shi da laihin ba zai zamanto akan musulmi ba likita na umar bin al-khattab abinda ya zo a wasu littafai shine ya ba shi nono an ba shi nono ya sha aka ce in nono ya zuba tafuda inda aka inda aka yanke shi ga cibiya nono ya fito ta nan to ba zai rayu ba kenan haji suna hude in kuma nono bai zubo ba to zai iya rayuwa to kuma yana sha nono sai ya zubo kenan yanzu a zaton likitan a zaton su umar ba zai rayu ba kuma haka aka yi bai rayu ba sai ce ya gode ma Allah da bai sai ya mutu shi ba ta zamanto hannun wani daga cikin musulmai abubuwa da yawa sun faru wanda ibn kasir ya kasu a cikin albidaya wani haya don dai ba za mu so mu tsawaita a darsu sadis wal ashirin darasi na ashirin da shidda ahadu umara bishura nada mai jiran gado kenan ta hanyar shawara lamma hassa umaru radiyallahu anhu bil wafati a yayin da umar ya fahimci cewa ba zai iya rayuwa ba ya gano alamun mutuwa tare da shi a haida bishura sai ya yi alkawali ta mika mulki bayan rasuwar shi kenan wanda zai ɗauki mulki ta hanyar shawara fi ikhtiyaril khalifati a wurin zaben khalifa ila sittatin min kibarin sahaba ya ba da mutane shidda sunayen mutane guda shidda wanda za a yi shawara a kansu daga cikin mayan sahabbai a zaɓo cikinsu wa za a ɗorawa bayan shi وهم سوني علي بن علي بن ابي طالب وعثمان وعثمان بن عفان والزبير بن العوام الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأنقم تاني شدة سيتي أديبات نسأل أجواز يكداتي يهو جاغولانتي واختار عبد الله ابنه عمر كما يزابو عبد الله كن أنشي ليشهد اجتماعهم دين حلتور ترى الناس وليس له من الأمر شيء أما بعد دن زعبا شو أنا مقامي بس يا كني باش دي أنا مقامي أورن كوا دي زي دي حلتور جن أي ترى ثم توفي رضي الله عنه سي يرى سشي رضي الله عنه عمر كنا ودفن أكبرنا شي بجوار صاحبيه أجيفا أبو كنشي رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه أكبرنا شي أقصد ثم توفي وكان عمره يوم وفاته شكرون شي أبي وقت دي رسشي ما دي ثلاثة وستون سنة شكرا ستن دا أكو ندك هكا سكرسو النبي هكا ستن دا أكو أبو بكر هكا شيما عمر هكا ومدة خلافته عشر سنوات tsawon zaman da ya yi a mulki shekara goma ne ya yi wa sittatu ashhur da wata shidda wa arba'atu ayyamin da kwana fudu sai mu tsaya daga nan